على المرسلين والحمد لله رب العالمين قيل مو أيها الإجوان ku sani ya ku yan uwa أمدني الله وإياكم Allah ya daɗe mu ni da ku gaba ɗaya da samun madadi daga wajen shugaban kasantattu أن المولى جل أولاه cewa ubangiji ɗaukakarsa ta girmama وتعالى ya عمن ɗaukaka سواه daga dukkan wani abu wanda yake waninsa كان كنزا لم ya يعرف tabbata taska ce da ba wanda ya santa فأحب أن يعرف ya so a san shi فخلق الحلقة ya halitta halitta don su san shi وما خلق الجن Bai- والإنس ubangiji bai إلا halitta aljanu ليعبدون da mutane ba sai ko don su tsaya su bauta masa فخبر قبرة من ubangiji ya yi damki damki daga haskensa wanda yake abin kiyayewa الذي قدر ببديع wanda خلقته ubangiji ya kaddara ya nufa da hikimarsa wadda take mai kayatarwa cewa zai halitti duk abin da aka yi a baya da kuma abin da za a yi nan gaba daga gare shi وفق ما في علمه dacewa da yadda yake a sanin allah فشرف تلك kabarata القبرة ubangiji ya ɗaukaka wannan damkin da maganar allah wadda take a bajin daɗinta وما يذهل da abin da الألباب yake shagaltar da hankula فقال ubangiji ya ce ya wannan haske ka zamo bawa na muhammadu sallallahu alaihi wasallam لمحبتي ka zamo abin keɓancewa abin girmamawa da soyayya ta فرباه sai wannan haske ya amsa kiran nan na ubangiji da cewa ya ji ya bi واشتغل بالعبادة ya mai da hankali ya تلك shagaltu da الساعة.
ibada ga allah tun daga wannan wakacin لا يفتر عن baya التقدير baya والتعظيم wofinta daga yin tasbihi da girmamawa ga allah والتقديس da tsarkakewa da والتعظيم.
yabo ga allah وذلك قبل wannan أن kuwa يجعل ya الإنسان auku ne tun بسكينته.
kafin ma a ce an halicci zamanai da wurare da shekaru dubu ɗari shida وأربعين da وعشرين shekara ألف dubu سنة ishirin da hudu ثم أوجد sannan سبحانه ubangiji subhanahu وتعالى wata'ala ya samar da tsare-tsare guda goma sha biyu isinai ashirin hijaba نعم لبس في كل wannan haske ya zauna a kowane hijabi kowane tsari daga cikin shekaru da zamanai مشتغلا yana mai mai da hankali yana mai shagalta da biyayya ga ubangiji kulli ya taho fi shukuri alaba aula yana mai aiwatar da baki ɗayansa a cikin godiya ga allah bisa abin da ubangiji ya bashi wannan tsare-tsaren goma sha biyu su ne akwai hijabul ƙurrati akwai hijabul azamati akwai hijabul minnati akwai hijabul rahmati akwai hijabul sa'adati akwai hijabul karamati akwai hijabul manzilati akwai hijabul hidayati akwai hijabul nubuwati akwai hijabul rifati akwai hijabul da'ati akwai hijabul shafa'ati wujubun takamala qadruha laula salam min nurihi la halal wa lam yuladu فتجمعت في نوره أنوارها وبنوره قد حبها إدلال وجوب tsare-tsare ne da matsayinta ya kai inda ya kai a wajen cika in ba don bayyana bana daga hasken manzon Allah da gushewa ya bijirewa halitta gaba ɗaya da an waye gari ba kowa a cikin halitta haskaka haskakenta gaba ɗaya sun haɗu ne a haruhin manzo sallallahu alaihi wasallama ajlalu girmamawa ya kewaye ta binurihi da hasken manzon Allah baki ɗayan wayannan daga gare shi ne kuma zuwa gare shi makewarta a haƙiƙa a gare shi ne وكان منفردا قبلها بربه Man- wannan haske na manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance mai kaɗaita da ubangiji kafin wannan halicce halicen ko kafin wayannan tsare-tsaren وزاده بعد إيجاد ubangiji ya ƙara wa wannan haske na manzo sallallahu alaihi wasallam asiri bayan an samar da wannan tsare-tsaren wanda yake sanarwa da cikar kusacin manzo daga ubangiji وهي حجب shi yasa wayannan tsare-tsaren tsare-tsare ne ga waninsa amma ba ta tsare hasken na manzo daga alherun ubangiji فكان بها في غاية القرب وهي من صنعه تدلك يسان ظهوره وسيره المولى حجابا لذاته ولولا صنعه آرك الكون نوره فكان بها من الله صلى الله عليه وسلم سيزم في غاية القرب ينا متكر كساتي دواء النام هجوم tsare-tsaren nan da aka yi وهي من صنعه ita ta dalla ta zuro ne daga haskensa don a kiyaye bayyanarsa وسيره Ubangiji ya mai da shi tsari ga zatin Allah ولولا in ba dan hasken manzon Allah ba da hasken ubangiji ya kona halitta gaba daya bayan ubangiji ya halitta wayannan tsare-tsaren madaukakiyar matsayi sai ubangiji subhanahu wataala ya umarci hasken na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna a tsarin kudura shekara dubu goma sha biyu zikirin amatalan da yake a wannan tsarin madaukaki shine subhana rabbiyal a'la a wannan tsari na farko ne aka tufatar da manzo daga tufafin fifiko abinda manzo Allah ya tabbatar da shi cewa shi ya cancanta ga dukkan karɓar girma duk wata girmamawa daga wajen Allah zai iya karɓarta ya sa duk wata girmamawa da za a yi sai da an girmama manzo Allah da wannan girmamawa rasulullahi azzamahu ilahu wa awjada minhu sa'ira ma barahu rasulullahi da da ran mako rasulullahi manzo na Allah azzamahu ilahu ubangiji ya girmama shi ya samar da baki ɗayan abin da ya halitta daga gare shi sannan ubangiji ya umarce shi da cewa ya turu ga hijabul azama ya zauna a wannan hijabin shekara dubu goma sha ɗaya ambatan da yake a wannan hijabi ɓoyayye shine su hana alimin sirril hafi wannan to wa fi hazal makami a wannan matsayin ne wa fi hazal makami akwai fi a wannan matsayin ne in kashe balla wala asraru asrai ta bayyana gare shi wanda ba wanda ya samu tsinkaya a kanta in ba ubangiji ba wani Allah bai santa ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai aka sanar وبالفجر لدني قد تجلى له فيها رد فيها اصطفاه لو انكشفت حقيقة كل سر ولم يدرك حقيقته سواه قد تجلى له بنجي يا تجلي كما زن الله صلى الله عليه وسلم فيها رد أهل فيها اصطفاه ده إذا أبو منزو أشكن bilfatin ladunni da buɗi irin na wajen Allah tabaraka wa ta'ala haƙiƙa duk wani asiri ta bayyana ga manzo sallallahu alaihi wasallama haƙiƙa ta wucewa waninsa bai riske haƙiƙarsa ba in ba Allah ba ba wanda ya san manzon Allah haƙiƙanin sani sannan ubangiji ya umarce shi da cewa ya shiru zuwa hijabul minnati tsari na baiwa ya zauna a wannan tsarin shekara dubu goma an bata da yake a ciki ga ubangiji shine subhanan rafi'il ala a shine ubangiji ya baiwa gare shi da dangogin baye baye da abin da hakikar zahirin dan kankani ma daga cikinsa bai bayyana ba ga wani tsawon zamani sannan kuma ubangiji ya umarce umarce shi cewa ya koma ga hijabun rahama ya zauna a cikin shekara dubu tara ammatan da yake ga ubangiji mai girma a wannan matsayin wannan hijabin shine subhanan ra'ufin rahim a wannan tsarin mai girma ne mai girman ni'ima manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa shine ainihin rahama ta ubangiji wa anna Allah qad ala ulahu ba ya kana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sakankance cewa shine fiyayyen halitta cewa ubangiji ya ɗaukaka matsayinsa sannan kuma manzo Allah ya ciro yana abin kewayewa da girmamawa da shugabanci zuwa tsarin sa'ada ya zauna a cikinsa shekaru dubu takwas alat sanatin shekaru dubu takwas ambatansa ambatan alan da yake matukar saukarsa a wannan matsayin shine subhana man huwa daimun la yazun wa hunaka anan ne fa wa hunaka anan ne fa ta kaka ya tabbatar li'anna sa'adata cewa azurta daga gare shi ne kuma zuwa gare shi duk wani wanda ya azurta a rayuwar nan azurta ta zo masa ne daga halarar manzon Allah kuma duk wani wanda ya azurta ga manzon Allah zai koma ma'ana zai koma ne zama tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda da cewa alheri ba gudana sai ko akan hannayensa wa ya kana annahu lil hadi jawabun wa anna al hayra ma bazala dahu ya sakankance cewa shi kofa ce ga alheru cewa alheri gaba daya shine abin da hannayensa ta bayar sannan ya ciro zuwa hijabul karama tsarin karama ya zauna a cikinsa shekara dubu bakwai yana matukan girmamawa amma ta Allah da yake a ciki su hana tsari mil halin sarki ya tabbata ga ubangiji masani mai haƙuri nan sayu jadu min alhalaiki a wannan matsayin ne fa a wannan hijabin ne baki ɗayan wanda za a samu daga halitta suka bayyana ga manzon Allah Allah ya nuna masa baki ɗaya abin da za a halitta bisa sassaɓawa jinsoshinsu فأبصر كل ما سيفير منه وكل مكون حقا رآه فأبصر من ذا لا يقع دكا أبدا زي سنة زي زبو دقا قريشي دوان وان ذا أهلتها من ذا لا يقع شي دقا سكي sannan ya turo zuwa hijabul manzilati tsarin manzila ya zauna a cikinsa shekara dubu shida ambatan da yake a wannan matsayi mai girma shine subhanal mulkil azim zargi ya tabbata gaba abincin mulki mai girma a wannan tsarin ne ya tabbatar da zama wasa shine halifa babba daga wajen ubangiji a baki ɗayan sarautar allah wanda waninsa bai tasarrufi ba a cikinta ta kakabil hilafati fi wujudin anil maula bijudin qalabahu ta kaka manzo Allah ya tabbatar da zama wasu halifa a cikin halitta daga ubangiji da baiwa da ubangiji ya bashi sannan ya turu zuwa hijabul hidaya tsarin shari'a ya zauna a wannan hijabin shekaru dubu biyar amma da yake a cikinsa ga ubangiji mai girma shine subhana rabbil arshil azim wa fi hazal maqami ba wa din na wa haza wa fi hazal maqami a wannan matsayin ne manzo Allah ya tabbatar da abinda abin da yake shine abin nufi wanda shine shiryar da halitta lil haqqi ga gaskiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abu ɗaya sa a gaba shiryar da halitta ga abin da yake gaskiya kuma wanda duk yake na manzon Allah abin da yake wajibi kenan a sa a gaba ya za a shiryar da bayan Allah ga Allah fasawa ala arshil hidayati ya daidaita bisa arshin shiryarwa a halarar gaibi da harshe na gaskiya ta kakahu annahu al-maqsudu haqqan wa ma fil halqi man yarqa ula ta kaga manzo Allah ya tabbata annahu al-maqsudu cewa shine abin nufi haqqan da gaskiya wa ma fil halqi man yarqa ula babu wanda zai daukaka irin daukakar sa a cikin halitta to alhamdulillah sai tashi sunan ta kalla li hijabi an faɗa insha Allah ta'ala dai ba magarba da a ringa daga minti 40 zuwa bayan isha bayan an yi sallar isha za a ringa daga minti 40 zuwa 45 insha Allah ta'ala saboda masu zuwa gurare daban-daban da sauransu kuma da ya zamo dai abin an tafi da shi a takaitawa Allah subhanahu wa ta'ala ya amfanar da mu Allah ya saka wa masu littattafan nan duk guda biyun nan da aka karanta na mutum ɗaya ne sai dai Ahmad suka rubuta duk shi ya shi ya kamalin farai wasu rur shi ya kuma mauridu safadin wanda yana da wani ma da na so a sa shi koda da safe a kara to kuma cewa dai ko za a yi tafiya shi ya sa nazmul hasa'is wanda ya na waƙe hasa'isul kubra na jalaluddin suyudi wanda yake a baiti wato baiti dubu goma sha bakwai ne da wani abu baiti baiti dubu goma sha bakwai da wani abu a cikin shi ya dubu goma sha biyar da yan kaɗan allah ya karɓi ransa yana dab da karewa sai dan uwansa kaninsa ya tsaya ya karasa baiti dubu biyu da yan kaɗan shine suka zama dubu goma sha bakwai to Allah ya saka wa shehu suka yi rujo Allah ya saka wa babban halifarsa a she sai shehu Ibrahim Allah ya saka baki ɗan halifofinsu Allah subhanahu wa ta'ala ya amfanar da mu da abin da suka ajiye mana Allah ya sa mu ma masu ne da namu babban rabon a cikin wannan halara madaukakiya